رحمه صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu risala muna cikin babun jami'un fi salati ko to ina mun ka tsaya shekaran jiya na za mu tashi to ya ce wal musafiru matafiyi ya hudhuhul waƙatu da lokaci ya kama shi fi ɗinin khalkhadin cikin laka mai taɓo lokacin sallah ya kama ka amma kuma kana cikin laka mai taɓo la ya ji da aina yi salli bai samun inda zai yi sallah falyanzil an dabbati to ya sauko daga dabbarsa wa yi salli fihi ƙa'iman shi sallah a wurin nan da tsaye sai ya sauko daga dabbarsa sai shi sallah da tsaye yumi'u sai shi nuni bis sujudi da sujuda sai shi nuni da ruku'i da sujuda to in ya zo sujuda a hafa da minar ruku'i tafi ƙasa-ƙasa bisa ga ruku'i kaga sai shi sallah da ima'i kenan ko nuni ishara to in ya yi ishara ga ruku'i in ya ɗauko ko in zai sujuda to sujuda tafi ƙasa-ƙasa to fa'in lam ya ƙadir an yanzu lafihi in ba shi da ikon ya sauko a wurin ƙila ya zan taɓun yana da zurfi in ya sauko zai nutse cikin cabun kaga tuwahi ne su lalace duka ko ko kuma tabun nan najasa ne kaga ba zai sauko cikin ba zai salla bisa ga najasa ba ko kuma yana tsoron in ya sauko akwai barayi akwai masu satar mutane nan cikin dajin don haka akwai hadari ga saukowa ko dai duk abin da dai zai hana mai saukowa da ya ce fa'illam ya ƙadar an yanzu lafi in bai samu ikon ya sauko a wurin ba, salla ala dabbatihi sai shi salla akan dabbarsa. Ilal ƙibla zuwa ga alƙibla, iyaka ya fuskantar da dabbar da yake bisa gare ta ko abin hawa ne ya fuskantar sai zuwa alƙibla, sai shi salla. To, amma inda ake yin haka, in ya zan yana ya tabbatar da cewa har lokacin sallah ya fita ba zai fita da cikin cabin ba amma in yana ganin in ya ci gaba da tafiya zai cimma inda babu cabo cikin lokacin sallah kafin lokacin sallah ya fita to ya ci gaba da tahiya ta kawai in ya kai inda babu tabon sai ya sauko ya yi sallah ta yadda an ka al'adanta amma in ya zan yana ganin da na har lokacin sallar ga ya fita ba zai kai ƙarshen cabon ba duk cabo ne to na an ka ce sai shi sallah akan dabbarsa in tabo in yana yiwa ya sauko ya sallah da tsaye to ya sauko ya sallah da tsaye da ima'i in kuma da yadda da saukowa ta gagar to shi sallah akan dabba ta ya huskance ta ya huskantashe ta kawai ga alƙibla walil musafiri ya tabbata ga matafi an ya tanaffala shi nafila ala dabbatihi akan dabbarsa fi safarihi cikin halin tafiyarsa matafiyi in yana cikin tafiya in yana sun yi nafila an yi mai rangwame shi na iya nafila bisa ga dabba haithu ma tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi iyaka in zai yi nafila sai ya fuskanta sheta zuwa ga alƙibla ita ita abin hawa nai sai shi kabbara harama da yayi kabbara harama ya sake ta duk in ta fuskanta in gabas in yamma in kudu in arewa ya ci gaba da nafila ita nafila akan dabba ga matafiya halatta in kana safaran in ya kasance tafiya ce tu qasara fihi salatu da ake da ake kasarun sallah cikin ta in tafiyar da ya halatta awa kasar ce amma in tafiyar da bai halatta awa kasar ba ce kamar tafiyar yar guntuwa ce to ba a yadda mai shi nafila bisa ga dabba ba wal yutir ala dabbatihi hakan ga kuma shina yin wutiri akan dabbarsa in sha in yaso to me yasa an ka fitar da ya fitar da witiri daga nafila saboda sabanin da sun kai mazhabin malikiya wasu na ganin wuturi sunna ce wajiba don ya nuna maka ko da ka ɗauki wuturin wajibi duk dai wannan hukunci na yanta akan akan dabba ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallan nafila akan dabbarsa yana yin wuturi akan dabbarsa wala yusallil farida amma bai sallata farilla akan dabba ita sallar farilla ba a yanta akan dabba wa in kana maridan to in ya wa in kana maridan koda ya kasance mara shi lafiya koda bai da lafiya baya halatta shi sallah akan dabba sallar farilla illa eh? wa in kana maridan in ya kasance marashi wa in kana maridan koda ya kasance marashi lafiya baya halatta shi sallah akan dabba illa bil ard sai dai ga ƙasa dole ya sauko ga sallar farilla dole ya sauko ga ƙasa ya yi sallatai illa an ya kuna sai dai in ya kasance in nazala koda ya sauko daga dabbat salla jalisan saboda rashin lafiyarsa da zaune zai salla ima'an akan ima'i limaradihi saboda rashin lafiyarsa to nan falle salli Allah dabba sai shi salla akan dabba ba da an tuƙafa lahu bayan an tsayar da ita gare shi ba yana tafiya yana salla sai ya tsaishe ta in ya tsaishe ta shi kabbara shi salla ta tana da tsaye kuna kuna fahimta wa yustaqbal bi alqibla kuma yana fuskantar da alqibla da ita dabbat wanda kawai an ka yaddan mai ya sallar farilla akan dabba shine matafiyin da ko da ya sauko daga dabba ta saboda rashin lafiya ta da zaune zai yi sallah to wannan tunda ko da ya sauko da zaune zai shikenan sai shi abi ta akan dabba amma ba yana tafiya ba irin sallar da aka yi ta nafila don ita nafila kana tafiya kana sallar to nan za a tsaishe ta ita dabbat sai a fuskanci alƙibla sai shi sallah ta tana tsaye wuri guda ina fatar kun fahimta wa man ra'afa wanda yayi haɓo kun san haɓo ko jinin da ke hita ga hanci hukuncin haɓo wanda yayi haɓo ma al-imami yana sallah tare da liman ana sallah tare da liman sai haɓo ya zo ma kharaja to ya fita daga masallaci ba sallamawa zai yi ba sai shi fita faga sallar dama ya wanke jini kaga sai ya riƙe hancinsa sun ka ciye da baya da baya in ya gama haɓo ya wanki jini sun bana sannan shi gini ma'ana shi gini duk inda ya tsaya sai ya fara sallah dan nan kamar sallah azhar ce an yi sallah raka'a guda sai haɓo ya zo mai ana cikin ta biyu ana tsaye ana karatu ga ta biyu kaga ba awa da yin ruku'i ba ko to madalla in ya ƙasa ya fita in ya haɓin ya ɗauki ya wanki jini sai ya dawo to ko da in ya dawo ko da ya dawo liman ya gama sallah da mutane to sai shi gini da na inda ya tsaya ba ya samu raka a guda ba ana cikin ta biyu to sai ya tsaya nan sai ya fara karatu da inda ya tsaya ya ta biyu ya ta uku ya ta hudu shi ne ma'ana famma bana sannan shi gini akan sallarsa amma da sharaɗi malam ya takallan muddin bai yi magana ba inda ya ta wankin jinin wani ya gito mallaya ya ce wallahi haɓuna to kaga sallah ta ɓaci haɓune ne kai muddin bai yi magana ba au yamshi ala najasitin koko bai yi tafiya akan najasa ba da ya fita wurin wankin jinin in ya take najasa shi ma sallah ta ɓaci hakan ga sun ka ce muddin bai ba alƙibla baya ba in ya ba alƙibla baya shi ma sallah ta ɓaci na fatar kun fahimta to nan zai mai haɓu zai yin gini wala yabni ba zai yi gini akan sallarsa ba ala raka'atin akan raka'a lam tatimma wadda bata cika ba bi sajada ta yi hada sujuddanta in ya zan kila liman yana tsaye ne yana karatu ko an yi ruku'i an ɗauka ko daga ruku'in ba a wada yin sujuddai ba sai haɓun ya zo mishi to ko da haɓin ya ɗauki ya wanki jini ya dawo liman ya ƙare sallah ba an ce ya gini ba to kaga in ya zan ba a cika raka'an nan tare da sujuddanta ba ba zai ya da ita ba don haka zai fara raka'a farko in an yi raka'a ta farko ne ga ta biyu haɓin ya samai to zai faru ta biyu da farko ina ne farkon raka'a sai ya fara karatu fatiha ya yi sura ya yi ruku'i sannan ya yi sujudda ya ci gaba ina fatar kun fahimta wal yulgiha ya jefar da ita ita wannan raka'at wadda haɓun ta zo mai ya fita ya wanke haɓo ko da ya dawo liman ya ƙare sallah matuƙar bata cika da sujuddanta ba to ba zai kidanya da ita ba zai jiha da ita kawai sai ya yi gini wala yansarifu lidamin khafifin injinin mai sauƙi ne ba zai juya ba wani ajini mai sauƙi tuɗowa ya kai yana iya sa yatsa na inda duk yan malalo sai ya sa yatsa ya shafi in an ka jima in yan malalo ya sa wanga yatsa ya shafi to iri ne ba sai ka fita ba sai ka ci gaba da shahewa ka yi ƙoƙari ka yi da sallanka amma in ɗiga ya kai hakan ga yana dropping ko yana zuba to kaga wannan ba za ka tsaya ka ɓata masallaci ba wannan sai ka riƙe hancinka sai ka fita To, yace wala yansarifu ba zai juya ya bar sallah ta balle da min khafifin domin jini mai sauki. Wali yaflithu ya shafe shi bi asabihi da yatsansa. In jinin baya da yawa, malaluwa yake kaɗan, to da kaji ya hito sai ka sa yatsa ka shafe. In an jima in ya koma hitowa ka sa yatsa ka shafe ka ci gaba da sallah dai haka abin ga. Illa an yasila sai dai in jinin yana zuba ne, au ya katura ko yana ɗiga. ta yadda ba zai shahu da yatsa ba to wannan kan kaga sai ya fita ya ta ya wanke jini sannan ya dawo ya yi gini akan sallarsa wala ya bini ba zai yi gini akan sallah ta ba fi in ga amai wala hadasin ko hadasi to amma yan amai ne fa kana sallah sai amai ya zo ma to nan sallah ta lalace hakan ga kala sallah sai hadasi ya zo ma a rollaka takkare in ka ce ka yi a gini za ka yi nan duka ga sha'anin amai da sha'anin hadasi duka sallah ta lalace in ka dawo za ka fara sallah ne sabuwa wa mar'afa wanda ya yi haɓu ba da salamin imami bayan sallamawan liman liman na ce assalamu alaikum sai haɓu ya zo ma to sallama shi sallamawan su rafa sannan ya juya ina fatar kun fahimta wa in ra'afa amma in yayi haɓun qabla salami gabanin sallamawar liman in sarrafa to sai ya juya ya tashi ya fita waga sallar dama ya wanke jini sun marji a sannan ya dawo ya dawo fajalasa sai ya zauna kila ana tahiyar ƙarshe ne haɓun ya zo ma to in kacce ka tsaya halli man ya sallama zai ɓata ma jiki ko ya ɓata masallaci to wannan baka tsayawa sai ka tahi ka wanke in ka wanke ka dawo a tahiyar ƙarshe ba ce sai ka zauna sai ka ida tahiyar ka ka sallama ko da kadda liman ya sallama ya ce ina yake wa in ra'afa in ya yi haɓu ne ƙabla salami gabanin sallamawar liman in sarrafa ya juya waga sallar dama ya wanke jini sun marja a sannan ya dawo fajalasa ya zauna wa sallama sai ya sallama shi kenan sallar ka ta yi walin ra'ifi ya tabbata ga mai haɓo a ra'afu haɓo ya tabbata ga mai haɓo an yabniya shi gini fi manzilihi a wurin da yake yanzu kana cikin sallah tare da limin haɓu ya zo ma ba an ce ka yanke ka taika wanki jini ba to in ka wanki jini ko da ka wanki jini lima ya sallama sallah shine an ka ce ba dole sai ka dawo masallaci ba nan inda ka wanki jini kana iya tsayawa ka yi da sallar ka kun fahimta manzili nan ba gidansa ba wurin da yake tunda ba dole gidansa sai na ya wanki jinin ba yana nan wajen masallaci ya tafi inda butocin inda randonan masallaci ya wanki jinin to shine manzil din ya samu shi gini a nan inda yake ma'ana ba sai ya dawo masallaci ba inda liman ya sallama amma in bai sallama ba to wannan dole ya dawo ya ci gaba da shi idza ya isa in ya yanke kauna an yudrika baqiyatu salatul imam ya riski sauran sallar liman ya tabbatar da yanzu liman ya sallama sallah to yana iya tsayi ne nan wurin da ya wanki jinin sai ya yi da sallah illa fil jum'ati sai dai ga sallar jum'a kawai fala yabni ita kan ba zai yi gini akan sallar saba illa fil jami'i sai cikin masallacin juma'a domin daga cikin sharuɗan juma'a ga malikiya ba a yanta sai cikin masallaci na fatar kun fahimta to yace waya ga silu qalilad dami yana wanke dan kadannin jini mina thawbi daga tufa in jini ya taba tufanka ko da dan kadan ne to wajibi ka wanke shi wala tu'addu salatu amma in kayi sallah da jinin in dai dan kadan ne to ba a mai da sallah illa min kathirihi sai daga mai yawan sa sai in yana da yawa mun yi ɗan kaɗan nan jini cikin izziya wanne jini ne ɗan kaɗan wanda ana iya sallah da shi wani jini ne ɗan kaɗan wanda ko yana ga jikinka ko yana ga tufafin kana iya sallah da shi wanda bai wuce faɗin dirhami ba ɗan kewayen nan na ƙafa alfadari ko jaki to shi ne ɗan jinin da bai wuce wannan tambo ba gwargwadon dirhami to ɗan ya halatta a yi sallah da shi jini na jasa ne amma an yi rangwame ga ɗan kaɗan ɗinai shi duk cikin najasa shi ɗaya addaban shi ɗaya an kai ɗan kaɗan ɗinai bai cutarsuwa ana iya sallah da ɗan kaɗan ɗinai ko da da gangan ga jini nan ga jikinka ko ga tuhahinka matuƙar dai bai wuce dirhamin nan abin ga ɗan kewayen nan na na jaki da alfadari ba yana halatta kai sallah da shi amma in banci ne ɗan kaɗan nan kowace irin najasa da ‘yan kaɗan da mai yawa duk hukuncinsu guda ba halatta ka yi sallah da ita ga jikinka ko ga tufafinka shi ne ya ce waya ga sulu ƙalilar da mai yana wanke ɗan kaɗan nan jini mina saubi cewa an yi rangwame ba shi ya nuna ka bar shi ga jikinka ba ai najasa ne iyaka rangwame an kai ma yana wanke ɗan kaɗan nan jini mina saubi ga tuha wala tu'addu salatu to in yayi sallah da shi ba a mai da sallah illa min kathirihi sai daga mai yawansa sai injinin yana da yawa ya wuce gwargwadon dirhami wa qalilu kulli najasatin yak kadan nan kowace irin najasa gairihi in bancin jini jini najasa ne ko amma an yi rangwame ga dan kadan ɗinsa to amma in banci ne kowace irin najasa in bancin jini to yak kadan ɗinta wa kathiruha da mai yawan ta sawa'un daidai suke baya halatta a yi sallah da su dole a wanki sai an wanke wadamul baragiyas jinin kazunzumi to san kazunzumi ko kudin cizo kudi na amma na cizo bai yi ma'ana ba kazunzumi ya fi koko me kazunzumi wasan kazunzumi duk ba ku san kazunzumi ba eh to ba ku yi zama kawai ba hala ko gidan yari gidan yari can adda kazon zumi to wadamul baragiyas in ya cije ka ba ya fi sauro girma ba kuma ya fi kwarkwata girma shi jini ne yana wawatsuwa ga tufafi ga jini ne nan ga tufafi to jinin kazun zumi laisa alaihi gasluhu babu wanke shi ba sai ya wanke shi ba illa an ya tafahasha sai dai in ya watsu yayi muni ya yi yawa to wannan nan za a ce aka wanke tufafi amma in don jinin kazunzumi ga nan da can wannan ba sai ka wanke ba to wannan shine ƙarshen babun jami'un fi salati kaga yayi magana abubuwa daban-daban game da abin da ya shafi sallah ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta to madalla amen ma alaihi karatun shekarun jiya kowa ya gane ko to ya ce wal muguma alaihi wanda an ka somar da shi wanda ya suma la ya kadi ba zai ranka ma kharaja waqatu duk abinda lokacin sa ya fita ba fi igma'i cikin sumarsa wanda ya suma hankalinsa ya bace to ko da ya farfado lokacin sallah ya wuce to wannan lokacin sallah da lokacin ta ya wuce yana cikin halin suma ba zai ranka ta ba muna tare waya kadi amma yana ranka ma a faka duk abin da ya farfado fi wakati cikin lokacinsa ko da hankalinsa ya dawo bayan ya suma to akwai sauran lokacin sallah to sallar da duk ya farfado akwai sauran lokacinta ko da kafin ya taya kinsa jikinsa lokacinta ya wuce to zai ranka ta mimma yudriku minhu raka'atan daga duk abin da yake riskar raka'a guda daga gare shi duk sallar da ka farfado hankalinka ya dawo ma bayan ka suma gwargwadon abin da ya rage lokacin ta ya fita raka'a guda to za ka ranka ta fa aka tsara ko abin da ya fi raka'a guda min salawati daga salloli mun fahimci wannan wa kadhalika al haka ita ma mai haila ta dahuru da ta tsalkaka mace tana cikin haila kun san ba ta sallaho to sai haila ta ɗauki kafin ta tafi ta yi wanka ta dawo lokacin sallah ya fita to duk sallar da haila ta ɗauke mata cikinta gwargwadon abin da ake yin raka a guda lokacin sallar na ya fita to ko da kafin ta yi wanka ta dawo lokacin ya fita za ta ranka ta muna tare fai za ba ƙiya minin nahari in ya za abin da ya rage ga rana rana ta faɗi ba a ɗora ha bayan tsalkinta bigai da tawanin ba tare da wani jinkiri ba da mareci tsalkin a hailar ta ɗauke mata ta samu tsalki abin da ya ko da hailar ta ɗauke mata abin da ya rage hamsu raka'atin gwargwadon abin da ake yin raka'a biyat kaga sallolin rana azzuhur da la'asar ko azzuhur raka'a hudu la'asar raka'a hudu to ko da haila ta ɗauke mata ta samu tsalki amma abin da ya rage rana ta faɗi gwargwadon abin da ake yin raka a biyar to sallata zuhur wal asara nan su za a ɗauka kenan ta samu tsalki cikin lokutan sallolin biyu a zuhur da la'asar to in ta ta yi wanka ko da rana ta faɗi sai ta sallaci a zuhur da la'asar don ta yi tsalki cikin lokacinsu muna tare wa in kana albaqi min al-layl in ya zan abin da ya rage dare ya fita abinda ya rage alfijiri ya bullo arba'a raka'atin raka'a hudu gwargwadon abinda ake sallatar raka'a hudu ya rage ko to sallatul magariba wal isha sai ta sallaci magariba da isha'i in ya zan gwargwadon abinda ake yin raka'a hudu to sai ta sallaci magariba da isha'i domin kaga sallolin dare mangariba da isha'i ko to ko da haila ta ɗauke mata gwargwadon abin da ake yin raka'a hudu ba raka'a hudu eh gwargwadon abin da ake yin raka'a hudu to sai a ɗauka kaga raka'a uku na mangariba sannan ta samu raka'a guda ta isha'i don haka kafin ta yi wanka yazan alfijiri ya kullo to za a ɗauka ta yi tsalki ne cikin lokacin mangariba da isha don haka in ta yi wanka za ta ranka mangariba da isha muna tare yanzu to wa in kana minan nahari to in ya kasance daga rana au minan laila ko daga dare yanzu mun fahimci daga dare ko daga rana ko abinda ya rage rana ta faɗi shi an minan nahari abinda ya rage alfijiri ya bullo shi an minan laila in ya zan abin da ya rage aƙalla min zalika bai kai wancan da an ka ambata ba inda ranar ne abin da ya rage rana ta haɗu gwargwaron abin da aka raka a biyar yan abin da ya rage alfijiri ya ɓullo gwargwaron abin da ake yin raka a hudu to in ya zan ko da ta yi tsalki lokacin bai kai haka ba to sallatu salatul akhira za ta sallaci sallar ƙarshe to nan ne ne rikita magana yanzu abin da ya rage mata rana ta faɗi gwargwadon abin da ake raka'a hudu kaga raka'a hudu gwargwadon abin da ake sallatar raka'a hudu na rage rana ta faɗi don haka kenan kenan ta yi tsalki cikin wace lokacin wace sallah sallar ƙarshe wacce ce sallar ƙarshe la'asar sai dace a zuhur shekaran jiya ne rikice kuma kun haka su gyara mini sallar ƙarshe da azuhur da la'asar wacce ce ta ƙarshe wacce aka fara yi azuhur sannan a yi la'asar don haka la'asar ita ta ƙarshe sai da ce ta sallaci sallar azuhur azuhur ita ta farko don haka in ya zan ko da ta haila ta ɗauke mata ta samu tsalki abinda ya rage rana ta fara gwargwadon abinda aka raka a hudu to sai mu ɗauka kenan ta yi haila ne cikin lokacin sallar ƙarshe sallar la'asar don haka in ta yi wanka rana ta faɗi to sallar la'asar ɗaya za ta ranka banda azuhur amma in ya zan abin da ko da ta haila ta ɗauke mata abin da ya rage rana ta faɗi raka'a biyar to za mu ɗauka ta samu raka'a hudu a zuhur da raka'a guda ta la'asar don haka duk za ta ranka su muna tare wa in to in ya zan da daddare na fa ko da haila ta ɗauke mata gwargwadon abin da aka raka'a uku kawai raka'a uku to kaga raka'a uku sallar isha'i raka'a nawa ce raka'a hudu to kaga za mu ɗauka kenan ta samu tsarki ne cikin lokacin isha'i kawai kenan mangariba ita ta wuce har lokacin mangariba ya wuce mata tana cikin al'ada don haka yanzu in ta yi ko da ta yi wanka alfijiri ya bullo wacce sallah za ta rankawa ta ƙarshe da mangariba da isha'i wacce ce ta ƙarshe isha'i don haka isha'i ɗaya za ta ta samu raka'a uku musallar isha'i cikin lokaci don haka za ta ranka ta ita ɗaya za ta sai na ce mangariba na ɗauku ta farko na mashi ta ƙarshe ta ƙarshe na mashi ta farko to shi a gyaran da za a yi to to madallan madallan Allah ya shirya da mu eh wa alaikumus salam A'a jini akwai wanda an kai rangwame jinin da ka hitowa ga jikin bil'adama kamar in ka yi rauni shi mafi ingancin zance ba najasa ba ne saboda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wurin yaƙi a yi musu raunuka su yi sallah da jinin nan amma dai da jinin haila da na haihuwa to waɗannan duka najasa ne haka jinin dabba wanda ‘yan an yanka ya biyo yuƙa, addamul masfuhu shi ma najasa ne, amma jinin da za a iskan ma cikin cikinta wannan shi ba najasa ba ne, amma dai jinin da zai biyo yuƙa bayan an yanke shi najasa ne. Shi yasa yanzu in ka za ka yankan kaji ko za ka yankan ragunan layya, ka yanki rago guda ko ka yanki kaza guda, wajibi ne sai ka wanki yuƙan nan, don yanzu yuƙar ta najasta wannan jinin najasa ne. duk inda in ya taɓa hannunka da sauran duk sai ka wanke da yawa mutane ba su kula da wannan mm, sai an wanke sannan a yanke ta biyu to amma jinin da ke fitowa kayan rauni reza ta yanke ka jini ya fito wannan ba najisa ba ne eh jinin bil'adama ba najisa ba ne eh to in ta yi haila yanzu nan ɗaukewa haila an ka yi magana to yanzu kuma wanga shi ko zakkuwa haila tana cikin tsalki sai haila ta zo mata ba ta yi sallar azuhur da la'asar ba sai ga haila ta zo mata ko da haila ta zo mata abin da ya rage rana ta faɗi raka a hudu haila ta zo mata to shi a kuskure fa akalla ila raka'atin to ya za a fassara shi ka haɗi karatu to in ya zan ta yi haila ne haila ta zo mata ne li arba'i raka'atin ga raka'a hudu fa akalla ko abinda bai kai raka'a hudu ba mm. koko koko haila ta zo mata nan da rana kenan inda daddare na kuma gabanin bullo haila ta zo mata ga abin da ya rage alfijiri ya bullo dare ya ƙare raka'a uku min al-layli ila raka'atin ka gani abada baka iya karatu inda kana karatu haka in ya zan raka'a uku na rage min al-layli ga dare ya fita haila ta zo mata mm ila raka'atin zuwa raka'a guda mm to to yanzu sallaf yanzu mace ta ta yi sakaci ba ta yi azuhur da la'asar ba hammare ce ya yi. Rana na batun haɗuwa abinda ya rage rana ta faɗi gwargwadon abinda aka raka a hudu na rage rana ta faɗi, sai haila ta zo mata. Yanzu ba haila ta kai ba, to yanzu tun da haila ta zo, in haila ta ta ɗauke ta yi wanka in ta gama haila, wace sallah za ta rankawa? Nan ta farko za ta rankawa, can mun ce ta ƙarshe za ta rankawa. in ta samu tsarki amma in hailar ta zo mata bata yi azzuhur da la'asar ba ko da hailar ta zo mata abin da ya rage rana ta hada abin da aka raka a hudu to hailar farko wacce sallah ta farko azzuhur kaga kenan za mu ɗauka ko da hailar ta zo mata shi lokacin azzuhur tana da tsalki hailar ta zo mata ne cikin lokacin la'asar don hakan ga ba za ta ranka kuma sallar da hailar ta zo mata cikin lokacinta ba don haka yin sallar farko za ta rankawa isuwa ko ya ƙare to to madalla to haka haka haka ga sallar haka ga hakan ga wannan da rana kenan haka da daddare ta yi sakaci ba ta yi sallan mangariba da isha'i ba har ƙarshen dare abinda ya rage rana ta faɗi haila ta zo mata gwargwadon abinda aka raka a uku kawai uku ko biyu ko guda shine aƙalla min zalika abinda yanzu abinda ya rage alfijiri ya bullo gwargwadon abinda aka raka a uku ba ta yi mangariba da isha'i ba saboda sakaci sai haila ta zo mata to yanzu in ta gama haila ta yi wanka wace sallah za ta rankawa sallah farko mangariba kawai za mu ɗauka ita mangariba lokacinta ya wuce mata tana da tsalki amma isha'i to haila ta zo mata cikin lokacin isha'i don haka ba za ta ranka sallah isha'i ba ya san karatu in ya rikice to shi kenan kamar mutum na yayi yayi yayi ni aka ce mata lemuwa sai ka zo hanyar kata sai amma sai ka ga ba ita ba sai ka kauce kai wani wani sai ka ga birin kyaduwa sai a ce ma ainihin ne yanzu ta aina ta biyowa nan kuma in gaba nan nawa haka karatu yake to sai wa kuma akwai ɗaura a wurin jabir jiya na mance ba a faɗi ba ran juma'a in allah ya kai mana rai jabir gwiwa za a ɗaura mai aure masallacin gani abubakar sadin na profesa mai shanu nan ga awon kifi lokacin sallar juma'a to allah ya kai mana rai za a yi lahiya a ƙare lahiya da ba su zama lafiya da zuri'a mai albarka da waɗanda ba su yi ba su yi niyya su su tun ba a zaɓe na ƙwarai ba kuma yanzu kamata duk wanda zai ya fara da biyu ya yi kakkaye guda ta zama ma'alaka kai ka kasa yin ta biyun assalamu alaikum wa rahmatullahi